فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adabun alim alati falamma ra'awhu lokacin da suka gansa ai falamma ra'awul 'adaba mustaqbal mustaqbilhum mustaqbilhum lokacin da azaba a gabansu azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskanto su ba su gano azaba ba ce su suka sanya a rasu cewa girgije ne saboda suna cikin bari suna cikin bukatuwa na ruwa Allah ya jarrabe su da rishin ruwa a wannan lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da girgije a matsayin abin da za a yi su azaba amma su ba su san da cewa ba azaba ne Allah ce mustaqbila awdiyatihim yana fuskantar garin su yana fuskantar inda suke rayuwa qalu sai suka ce hada aridun mubiruna wannan girgijen wato zai sabo muna da ruwa ne zai fitar muna da ruwa ne al-imam al-baghawi alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa girgije ne baki ya fito a kansu a kwari wani kwari da ake cewa mudhif wanda sun kasance suna tunanin kamar ruwa zai yi wanda girgije ne baki yana dauke da da kuma sanyi suna ganin sa sai suka yi mazunan su bishara cewa hada aridun mumtirna ai wannan girgijen to zai zuban muna da ruwa zai sabkar da ruwa sai Allah ce bal huwa masta'jaltum bi bal huwa masta'jaltum bi wannan ba abin da kuke gaugawa ne abin da kuke gaugawa kuke da bukata na Allah subhanahu wa ta'ala ya muku azaba a nan ne al-imam al-babri alayhi rahmatullahi ta'ala a tafsir yake cewa to waye ce bal huwa masta'jaltum bi waye faɗi wannan magana yace malamai sun kashi kashi biyu a wajen faɗin wannan magana magana ta farin suka ce wanda ya faɗi wannan shi annabin Allah annabi Hud lokacin yana cikin su bai bar garin bai kuma garin Makka kusan daga cikin annabawa akwai annabi guda hudu wanda su ne kawai asalin su larabawa annabawa guda hudu da Allah ya sanya su ne annabawa larabawa da farko akwai annabi hud akwai annabi salih akwai annabi shu'aibu sai shugaban halitta uga kwata-kwata annabi muhammad cikin annabawan da Allah ya aiko gaba daya tun daga farko har karshe tsantsar larabawa cikin annabawa inda su ne duka sauran ajamawa ne ba larabawa ba ne annabi hudu da annabi shu'aibu da annabi salih da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi yasa shi annabi hudu a inda ya rayu ya rayu ne kusa da garin makka ya rayu kusa da daga garin makka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala mutanen makka fatilka masakinuhum lam tuskar min ba'dihim ga gidajensu suna gani ba wanda ya zauna a bayansu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da su suka ce wanda ya faɗi wannan maganar ya ce bal huwa masta'jaltum bih wannan annabin Allah ne annabi hudu gabanin Allah ya bar ya ba sa dama na ya bar garin ya je zuwa garin garin Makka suka ce a'a inji al-Imam Ibn Ashur alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa Al-Tahrir wa Tanwir yake cewa wanda yi wannan maganar shi ne bakar ɗan mu'awiya sunan shi bakar ɗan mu'awiya daga cikin mutanen annabi annabi hudu yake annabin wallahu ta'ala a'lam Allah ce bal huwa masta'jaltum bi an dai ce da su wala Allah annabi hudu ne ya faɗa wala Allah kuma bakar ne dan dan mu'awiya yace da su ai abinda kuke gaugawa ne kuka nema na ai muku azaba shine Allah subhanahu wataala ya yi turu muku da shi anan ne al-imam ibnu ashur alayhi rahmatullahi ta'ala ke cewa shi wannan bakar dan muawiya lokacin da ya ga wannan girgije yake cewa inni la ara sahaban yace ni fa ina ganin wani girgije wanda wannan girgijen alamunsa ba ruwa bane wanda azaba ce kuma in ta zo ba wani ba'adi da zai saura a duniya yace musu ina ganin wani girgije wanda wannan girgije in ya zo babu wani sauran ba'adi da zai saura a duniya Allah zai halaka da shi jala ce rihun fiha azabun alim wani iska ne a cikin girgijen wanda a cikinsa akwai azaba azaba mai raɗi Allah ya kare mu wannan kalma ta rihun fiha azabun alim iska iska ne wanda yake roki ashe Allah ya taba halakar da wasu al'umma da iska shi ya sanya ya zo a hadisin annabi Muhammad hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda al-Imam Muslim ya fitar hadisi mai lamba 899 Aisha Allah ya kara mata dake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza kana yau idza kana yawm ar-rih wal ghayb عرف ذلك في وجهه أتي النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا إسكا وكما هدري يغنغم فأنا غالي damuwa a cikin muskar manzon Allah idan iska ya taso ga alamun iska da kuma hadari ana ganin damuwa a huskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wa akbala wa adbar sai kaga annabin Allah yana tafiya yana dawowa ya kasa zama ma'ana ya kasa nutsuwa sallallahu alaihi wasallam fa idza umtirat idan wannan hadarin yayi ruwa sarra bihi sai manzon Allah ya ya ji dadi sai ya saki fuskar sa sai ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi imam fita idan aka yi ruwa sai ma'aikin Allah ya ji dadi sai ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wa dhahaba anhu dhalik wannan damuwar take a fuskar annabin Allah ce ta gushi ba ma ganin ta qalat aisha ganin haka sai aisha matar su take cewa fa sa'altu sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fa qala ce inni fa qala sai annabin Allah ya yake ce mata da ta ga hakan yana faruwa duk in hadari ya taso ko iska ta ga manzon Allah shiga cikin damuwa da tashin hankali ya kasa kan gaba kan baya wannan ya sanya Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam miye damuwar miye matsalar da hadari ya taso da tsuwa tana kunce muku ma'aikin Allah fa qala sai manzon Allah yake cewa khashitu an yakuna azaban sulliba ala ummati ya ce ina jin tsoron wata azaba ce Allah ya turo wa al'umma ce shi sanya nake kasa nutsuwa sai na ga yadda hadari ya kasance manzon Allah in ya ga hadari sallallahu alaihi wa sallam yana shiga cikin wani yanayi Aisha take tambaya sai annabin Allah ne ke faruwa yace ina jin tsoron azaba ce Allah ya turo wa al'umma ta a wata ruwaya ta al-Imam Bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala annabin Allah yake ce mata ya Aisha ya ke Aisha ya ce ma yi amminni an ya kuna fiye azabin ba ni da tabbacin da lasisin cewa babu azaba a cikinsa ya ce dalili ƙufdiba ƙaunin birri saboda Allah ya taɓa halakar da wasu al'umma da iska Allah ya halakar da wasu al'umma da iska ya ce wa ƙadara alƙaunul azaba ya ce wasu mutanen mutanen cewa da mutanen annabi hudu sun ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala a marmakon hadari ma'ana Allah ya turo hadari da iska a marmak a suna ganin kamar hadari ne za a musu ruwa alhali azaba ce faƙalu suka ce hada aridun mamfirna suka ce wannan wannan ruwan wannan iskan wannan girgidan ko zai zurda mana da da ruwa wannan ya sanya malamai suka tattauna a ƙarshen wannan gabar wanda Mustapha al-Adawi alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin sa ya ga wannan yace to mal mashru'u fi'luhu inda hududar rayhi wani abun ya kamata musulmi yayi idan iska tana kadawa tunan manzon Allah na shiga damuwa in ana iska to wani abu ne ya kamata ni da kike karatun da kai mai saurare da dukkanin al'ummar manzon Allah ta yi idan aka ce iska tana kadawa sai ce to hadisi ya inganta daga al'imamu muslim hadisi mai lamba dubu ɗari takwas da tis'in da tara har yau a ƙarshen hadisin kenan ko hadisin aisha allah ya ƙara masa yarda take cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan asfatin rihu idan iska ta kada in ji wa in ji aisha ta fi kowa sanin annabin allah تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح من ذن الله يا كسنتي إلي إسكا تكدا قال سيتي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به يا الله إنا نبوكنك كسادة ند الخير لكي تكنتا أي الخير ون إسكن تكون الخير لكي تكنتا دما الخير لأك أيكو إسكن تشي abinda manzon Allah yake faɗa kenan ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan iskan da alkhairin abin da ke ciki da kuma alkhairin abin da aka turo iskan da shi sai ce wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka da kariyarka min sharriha daga sharrin wannan iskar wa sharri ma fiha da kuma sharrin abin da ke cikinta wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin da aka aiko ta da shi wannan addu'ar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kenan idan iska ya ya tashi kuma sunna ta ta annabin Allah mun koyi ita duk lokacin da kaga iska yana kadawa to kai kana tunanin wani abu a ayi addu'a da roki Allah ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat ya Allah ina neman ka alkhairin da ke cikinta da alkhairin karan kanta iskan da kuma alkhairin abin da aka aiko ta da shi kuma a kare da sharrin wannan iskar da kuma sharrin sharrin abin da ke cikinta da ma sharrin abin da abin da aka aiko a cikin jama'a mun fahimta in kuma ruwa ne har yau in aka yi ruwa sunnar annabin Allah shine ka ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi saboda su kansu ruwan Allah yana saukar da suna na azaba ga ruwan mutanen annabi annabi nuhu Allah ya azabtar da su da ruwa shi ne sai Allah ta tudammiru kullu shay'in ita wannan iskar da Allah ya turo mutanen annabi annabi hud tudammiru kullu shay'in tana darkake tana lalata dukkanin al'amuran da aka umarce ta ta halakar da shi wannan shine fatawar malamai cewa tudammiru kulla shay ai tana tudammiru kulla shay'in umira amaraha rabbuha tana darkake abinda Allah ya umarci da shi ma'ana ba komi bane ta ta lalata saboda akwai wannan abin bai share su ba sai zamanto su Allah subhanahu wataala ya kare su amma su kafirin to sai Allah ya yi izini da iskan cewa ga iya adadin abin da za ta lalata Allah ta tudammiru kulla shay'in tana lalata dukkanin al'amurra wanda ubangiji ya umarce ta ita wannan iskan da ta lalata kuma ta bata shi bi amri rabbiha da ilimin ubangijinta ita kanta iska tana aiki ne da wa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda iska bai da damar ya kada ko ya tsaya sai in Allah ya ba dama in kaga iska ya kada to Allah ya ba dama idan iskan ya tsaya kuma Allah ne ya ce ya tsaya babu wata gwamnati a duniya da ƙarfin mulkin ta ya kai ka sanya iska ya kaɗa wallahi babu ta kuma babu wani gwamnati da ya sai amshi wata ƙasa ƙarfin iska da take yake kaɗawa a cikin ta a haka al'amarin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsara shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta wannan iska da aka aiko wa mutanen annabi Hudu cewa wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiya Allah ya ce amma adawa da Allah ya tsoro annabi hudu a cikin su kasa imani suka nemi Allah ya azabtar da su sai Allah ce fa uhliku sai Allah ya halakar da su da min sai ce birihin da wani irin iska sarsari wanda ke ɗauke da tsananin sanyi sannan kuma ajiya mai ƙarfi mai ƙarfi a cikin da shi iska ne wanda akwai sanyi a cikinsa kasan a ɗabi'a idan ka ga girgije ya taru kuma akwai alamar sanyi to za a yi za a yi ruwa ko to wannan sai Allah ya halakar da su iska ne mai tsananin sanyi sannan kuma gaye da tsananin ƙarfi ya haɗa guda biyu ga tsananin sanyi sannan kuma ga tsananin ƙarfi kasar iska ina taso ba akwai abubuwan da yana iya tafiyar da su haka ne ko duwatsu ma iska za ka ga dutse iska yana kusa da dutse akwai lokacin da in Allah ya tashi mutane azaba talkin nan gidajen mutane sai Allah ya sa iska duk ya kware su kuma wallahi sun faru kaga ne ko ba da bane to kaga iska ce mai karfi iska tana da tana da karfi a suka cewa da iska da ruwa al'amurra da wuta al'amurra ne wanda suke da ƙarfin gaske a duniya wanda in Allah ya ga dama a cikin segon ɗaya sai halaka duniya da iska baki ɗaya idan Allah ya ga dama da ruwa a cikin ɗan kyalkyalin sai Allah ya halaka da duniya baki ɗaya haka in Allah ya ga dama sai Allah ya ci suna wuta ko sai a ga tana ci ko shi kiran ƙari Allah ya rufa mana asiri Allah ce biridin sausarin atiya to abin bai tsaya ba a da sai sakharaha alaihim sai Allah ya zartar ya ce wa ita wannan iska ta ci gaba da halakar da su Allah ya hore musu wannan iska tana halakar da su sab'a layali wa thamaniyata ayyam kusan tsawo kwanaki guda bakwai da kuma wuni guda takwas tana halakar da su Allah ce fatara alqauma fiha sar'a sai ga mutane kwankwance ga mutane asheme ga annahum a'jazu nakhlin khawiya kaya ce icen dabino ne kasan icen dabino yana tafiya sama nesa ko to kuma ya yake in aka kwantar da su Allah ya ce kamar icen dabino ne na farko dai icen dabino akwai ƙarfi icen dabino akwai akwai ƙarfi to ka annahu a'jazu nakhlin khawiya sai ce kamar itacen dabino ne da aka sheme su aka kwantar da su ƙasa ga su an sassare su haka Allah ya mutanen duk da girman jikinsu da ƙarfinsu da abin da suke takama da shi na rayuwa a wani wurin Allah ke cewa kuma fahal tara lahum min baqiya to kai ne karatu da masu sauraron karatu Allah ce ku tambaya Allah yana tambaya wai ka ga wani ba'adi a duniya da ya saura ka ga sauran zurriyarsu a duniya da ta saura wallahi babu sai Allah ce waje a fir'aun to bayan su ne kuma sai fir'aun ya zo da mutanen da Allah ya juye kasa da su su ne mutanen annabi annabi Nuhu kenan ko Allah ya rufa mana asiri a zariyat Allah yake cewa wa fi aadin arsalna alaihim ar-rih al-aqim game da sha'anin adawa ubangiji ya aiko da ar-rih iska al-aqim suka ce kalmar al-aqim tana da iskan da babu alkhairi da albarka a cikin sa haka kamar hadari ne ya taso to iska ke da ciki ba ruwa wannan wannan abin Allah ya jarabe su shine rihul aqim wanda babu alkhairi da albarka azaba ce a ciki sai Allah yake cewa ma tadaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin wannan iskan bai shuɗe ba bai biya akan wani abu ba ba wani abu da wannan iskan zai biya face ya sanya shi kamar karmani kamar abin da yake kasusuwan da suka narke ma'ana ƙasa ya mira shi ya mira shi a matsayin ƙasa haka Allah yake cewa a kamar yace inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin مستمر يتي تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر الله يتي إنا أرسلنا عليهم ريحا wasu Allah mu ne muka jibinci aiko wa adawa mutanen annabi hudu da iskan da yake mai tsananin sanyi sannan kuma fi yawmi nahsi a cikin wani wuni wanda Allah ya ya kaddara yi musu azaba wanda yake mustamir wanda ba wuni ɗaya ba ci gaba da yayi da su da azabtar da su har tsawon kwana kwana bakwai Allah ce tanzi'un nasa yana yana tafiyar da mutane al-imamu ibn kathir ke cewa sai kaga raquman su da da timaki su suna fira iska yana doka raqumi ne sama da shi ya doki tinki yayi sama da shi ya ga sai al'amari ya girma ba abinda zai doke raqumi yayi sama da shi saboda tsananin karfin sa dukkan ba za ka iya tabbatuwa ba kasa za ka yi sama saboda saboda girman iska shi Allah yake cewa tanzi'un nas yana zare mutane yana kasar da su ka annahum a'jazu nafsin munqa'in ka ce dai itacen da dole ne da aka sassare aka bar su a haka nan shi ne lake cewa fa asbahu la yura illa masakinuhum sai aka wayi gari su wa'annan adawan ba abin da kake gani Allah ce illa masakinuhum sai dai sai da gidajen su ba abin da mutum yake gani bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ya azabtar da su face wurin da suka zauna masakinun hatta gidajen sun roshe kawai alamun wurin da suka zauna ne Allah yake cewa nan ne ko ya zauna ba abin da kake gani to anan ne wasan sai suka tattauna ta mas'ala can Allah yake cewa ma tadar min shay'in illa ja'alathu karramin wannan iskar sai da ne da su kamar kashi ne wanda ya jima cikin ƙasa ya narke ya zan ƙasa kuma Allah ya cewa kuma a ajazi nakhlin hadiya to ya zamu yi aljamu bain alayat shin akwai ta'aruf cin karo da wannan ayoyi da suka ce a'a babu ta'aruf tsakanin wa'annan ayoyin wallahu ta'ala a'lam abin da ake nufi shine tsananin iskan da ya yawaita iskan ya ci gaba da azabtar da su a wa'annan kwanakin a lokacin da ya zo sai ya mida su kamar an sare da binnai a kwakwance to da aka yi bayan kwana bakwai kuma sai gashi sun waye gari sun zamanto kamar sun zamanto ƙasa har abin ya ma ya lalace da su Allah ya rufa mana asiri Allah ce kazalika kamar bi haka ne yadda musu Allah muka yi wannan labari kazalika kamar bi haka najazin qaumal mujrimina muke saka mu duk masu laifi Allah ce kamar muka saka ma adawa da suka bijire wa da'awar annabi hudu suka aiwatar da abin da su suke so da kuma son ransu to sai Allah subhanahu wata'ala ya turo iska ya halakar da su to Allah ce wanda ya aiwatar da abin da yake kama da nasu in muka ga dama sai mu turo iska ya halakar da shi kuma haka duk tsageren da ya mana tsagera tsageranci wallahi muna ganin karshen sa inji Allah subhanahu wata'ala idan ka bibi tarihi inji malamai duk labarin da Allah yake ba mu a ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe Allah yana ba mu ne don mu wa azu ya zama to idina gare mu da aka ba mu kissar annabi Musa da Fir'auna wai ba don mu ta karantawa bane ana kabarbari a'a ba don mu karanta bane muna jin daɗi a sallah kaɗai a'a abin da ake da bukata shi ne tadabburin abun me ya jawo Allah ya halakar da Fir'auna a rayuwa shine girman da bin gaskiya to ashe ni da kai idan muka muka bin gaskiyar da Allah yake so mu bi Allah yana da damar ya halakar da mu kuma ya isa saboda halitta ce ta sa ina fatan mu fahimta me yasa Allah ya halakar da mutanen annabi Nuh saboda sun ki gaskiya sun karetar da manzansa annabi Nuhu sai Allah ya halakar da su da ruwa ashe idan muka aiwatar da irin abin da suka aiwatar to wanda ya halakar da mutanen annabi Nuhu yana da dama da kudura da iko ya halakar da wa'annan mutanen na wannan zamani ina fata muka ita wahalun majar haka zaka ta buga misalai cewa duk wanda ya aiwatar da abin da yake ba daidai ba to kuma Allah subhanahu wataala yana sakanka masa yana halaka sa الإمام ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله تعالى أسكلتا في الداء والدواء يكي تشوى نادقة تكن أبن يكي جا يكي جاو وطن النبي آدم إن يسابن الله a wannan zamanin Allah ba yana halakar da mutum bane kai tsaye haka a turo ta azaba ko iska ko ruwa ko ya nufe cikin ruwa da makamancin su a'a akwai wasu abubuwa da Allah yake mutu wanda Allah ya masa azaba tuni shi bai sani ba hukumata akwai abin da za ka yi na laifi sai Allah ya azabtar da kai amma in ba ka da hankali ba ka gane azaba ce Allah yake maka na daga ciki Allah ya haramta mutum lazzatul ibada ka kasa jin daɗin ibada ya zama to mutum na sallah amma bai jin kawai kamar jin yake baya baya shu'uru bi da cewa yana ada'in wani abu da yake muhimmi a rayuwa shi dai kawai sallah zuwa yake yana zuwa ya bai ma jin wani dadi a cikin ta ko mutu ana azumin da sai kawai da shi kawai shi ko bincin wahala ba abin da yake yanzu kaga duk mai imani dadin da ji ana azumin nan wallahi a gumu tare da za a ce a ƙara ƙara wala za su ya ƙara haka dai ko ba ka bari eh da za a ce a ƙara za su yi a ƙara saboda suna shuuri bi lazza suna jin suna wani abu wanda Allah ne ya ce su yi suna jin tarin yin aikin da Allah ya sa su yi to shine sabon Allah in sabon Allah ya kai sabon Allah sai Allah ya haranta mutum wannan abun abu na gaba kuma Allah na mutum wata azaba wadda ba sai an turo ruwa ko iska da makamantan wannan ba bai subhanahu wata'ala ya sanya baya ma ra'ayin gaskiya shi ibadan ma ba ta birge sa sai ji ko ba abin da ke nufi ke sa da masabin Allah subhanahu wata'ala wannan kuma sai Allah ya hana sa ya hana sa aikin alkhairi akwai zunubin da in ya kai zunubi to sai Allah ya hana mutum yin aikin alkhairi saboda Allah bai da bukata daga mutum inji imama ibn qayyim karanta abin nan adda'u wad dawa sai ka jin ibadar ma ba ka son kai saboda ni yanzu akwai akwai mutum da yana son ne aikin alkhairi amma ya kasa yi to mun tawa tambaye mu meye dalili wala alla wallahu a'lam akwai abin da muka aiwatar wa rabbani baya son mu da wannan ladar wani lokacin kuma akwai akwai ibadar akwai abin da Allah yake mutum shine sai Allah subhanahu wataala ya sanya masa in zama da mutanen kirki shi ma wata azaba ce ko kun bayyana na daga cikin azaba da Allah yake wa dan annabi Adam mai sako Allah ya haramta maka zama da mutanen kirki da duk mutanen kirki ba abokinka bane ko kuma in in in zuwa waje inda ake aikin Allah duk ba naka bane sai mutum ya ji baya jin bai ma iya zuwa ya zo ya kata sai ga kamar bannin lokaci ne yake yi in zo in sauri tafsir sai ga ko bannin lokaci ne amma zai iya share awa biyu yana kallon balo bai damu ba zai iya zuwa a wuni ana kokowa yana kallo bai damu ba zai iya wuni yana kallon inda bai damu ba zai iya duk wani abu wanda yake babu alkhairi a cikinsa amma bai damu ba amma qur'anin minti biyar wallahi baya iya saurare sai ya ji kamar an dora masa dutse a kai to me yake kawo wannan abun duka da abu ne na sabon Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu shi ne Allah ke cewa kadhalika najzil qaumal mujrimina kamar dai haka musu Allah subhanahu wataala muke sakan kama mutane masu laifi Allah ya ba su masu laifi Allah ya kare sai Allah ya ce aya ta gaba ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah ce walaƙad makkannahum fi ma in makkannahum fi وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله ce walaƙad haƙiƙan musu Allah nan Allah da kansa yake magana ya ce walaƙad haƙiƙan makkannahum musu Allah mun baiwa su mutanen annabi hudu adawa kenan ma in makannahu fi ma in makannahu fi abinda musu Allah ba ku shi ba Allah ce mun baiwa adawa al'umma da ta gabata suwa kenan da ake babu labari adawa da ma sauran al'umma ta gabaci su kurai shawan Allah ce to mun ba su abinda mu ba ku ba Allah ya baiwa al'umma da ta gabata ababe da dama wanda wannan al'ummar ba ta same shi ba da su adawa kafin Allah ya halakar da su a duniya Allah ya musu ni'ima ubangi subhanahu wataala ya rubutar da su da kuma dama sunna ce da ka'ida ta Allah subhanahu wataala Allah yana so in yi maka ni'ima ka dinga masa godiya to su ba su gode wa ni'imar Allah ba kuma sai Allah ya nuna musu ƙarshen alewa ƙasa daga cikin nemomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa su adama in ji malamai na farko Allah ya ba su kuɗi Allah ya ba su kuɗi abinda ake cewa kuɗi shi da yake ma balagu mu ishara ma atainahu abinda muka bai wa adawa da ire-iren su suka gabata Allah ya ce in aka raba goma idan aka raba goma na abinda muka ba su Allah ya ce ku ba mu ba kuɗi saman gurba wallahi ko kuma ta abinda aka baiwa wasu waɗannan mutanen da Allah ya halakar Allah ce ma balagu min ishara ma atainahu bai kai dai cikin goma abinda muka baiwa muka bai su ba na farko ku shawa Allah ya musu arziki duk da arziki ke gare suna da shi Allah ce wallahi abinda wa'ancan suka samu a na dukiya da wadata to kuma ku samu dai saman goma sa ba abu na biyu Allah subhanahu wataala ya yalwata musu ubangiji ya yalwata musu ta dukiyar mai yawa sannan kuma Allah ya musu ni'ima da ƙarfin jiki adawa suna da mi suna da ƙarfi na jiki ba sai an faɗa ba cewa ba adi mutum ne mai ƙarfi Allah ya musu ni'ima ta ƙarfi kuma Allah ya musu ni'ima ta ta halittar jiki ni'ima ta ga ƙarfi kuma ga halitta ta ta jiki ga su jibga-jibga sannan kuma ga su da ni da ƙarfi abinan da sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masu rayuwar nan su yi abin da suke so sun samu ilimin zaman duniya a safar yanzu gani ake kamar an ci gaba akwai abin da yanzu ake ta tuwa a duniya wallahi a da ƙauyenci ne kuma yanzu ganin ake ci gaba ne akwai abin da a yanzu ganin ake ci gaba ne amma a da arzinci na riga an wuce wannan abin jama'a mun fahimta shi Allah ce wala qad makkannahu haƙiƙa mun su Allah mun baiwa mutanen da suka gabata su adawan mun ba su dukiya da ƴaƴa da ni'ima ta akwai su da kayan kiyo da makamantansu Allah ce ku mu ba ku abin da muka ba su ba abin da muka ba ku na arzikin bai kai ba a kwatantawa ma da nasu sai ce waja'alna lahum sam'an wa af'ida wa absaran wa af'ida sai musu Allah muka sanya musu ji da suke saurare da shi Allah ya ce muka sanya musu jin da suke ji da shi Allah yana ambata munin ni'imar da ya musu ni'ima ta farin bayan Allah ya ba su dukiya da duniyar da abin da ke cikinta suka kuma sai muka ƙara musu da ji daya biyu kenan ko da suke saurare da shi wa absaran da kuma gani da suke gani da shi wa afida da kuma hankalin da suke hankalto zuciya suke hankalto ababe da ita amma duk wannan abin da Allah ya ba su ba su yi amfani da shi ba cikin abin da zai sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya da su duka wannan abin da Allah ya ba su ba su yi amfani da shi ba wajen aiwatar da abin da Allah zai sa ya da su sai suka sanya su cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai mushi da su shi ya sanya malamai ke cewa idan ka ga Allah ya baka ni'ima to kakkare ne ni'imar Allah a kanka a lokacin da kake ganin kai ba wata nima bace ba wani abu bane a wajenka to shi wani in ya samu wannan abun wannan matsayin naka to wallahi ba karamin ba karamin jin daɗi bane yanzu misali kana ta damuwa baka da abun hawa mashin kaza da kaza da kaza da kaza kai mashin kinka ya tsuwa ka ji mutum yana famin fama yana da mashin kisa amma sai duk in ya tashi sai ya aibata mashin kisa ya ce wannan tsohon mashin kin kaza da kaza da kaza a lokacin da kai kana da kafafun da kake hawa mashin da shi wani kafafun ne gaba ɗayarsa a duniya wallahi Allah da maka ni'ima ba ya barka da kafafun ka har ma kana taka wani abu a kai wannan ba ni'ima ba ce lokacin da kake ganin kai ga ka kaza ai ba tuwahin tsare ba ka tufafi da wacece da wacece a lokacin fa wani na nan wallahi ya kai shekara goma da kwamfule guda mahaukaci ne ta yawo cikin cawa ni'ima ce Allah ne maka a rayuwa daga duk ni'ima da kake ganin kai ba wada ba wata bace to a wajen wasu bayan Allah ni'ima ce ɗaya daga cikin magabata da aka tura a irin ribabi ya je su yi gadin iyaka ya ce sai ya hango wata bukka a tsakiyar sahara a tsakiyar wani wani alwaji ya ce sai ya kokarin don ya je ga abin da ke cikinta yana isa a bakin wannan ƙunar ko wannan bukkar sai ke jin wani na cewa ya Allah ka hore min ka ba ni dama na yi godiya bisa ni'imar da kai Allah kai min ya ce ina shiga ciki sai na gansa mutum ne gashi gurgu kuma gashi makabu gashi ba hannaye kutumbu ne ba ya da hannaye ko ɗaya kuma ba ya da ƙafafu ko ɗaya kuma gashi makabu kuma shi ke faɗar Allah ka bani damar na yi godiya a kan newa da kai a rayuwa ya ce sai abin ya bani mamaki sai nake tambayar shi ɗan uwa wace ni'ima Allah ya maka a rayuwa wace ni'ima ce Allah ya maka rayuwa ya ce shi ne Allah bai hana ni halshen da zan gode masa da shi ba Allah bai hana ni ba halshen da zan gode masa da wanda shi ba sai suka ci gaba da hira sai ke tambayar sai ke ce masa ina son kai min wani aikin alkhairi sai ce masa menene ya ce akwai yaron da yake min arwallah in lokacin arwallar ta in lokacin sallah ya yi kuma yake min sarki na yi har na yi arwallar ya ce yanzu yaron ban gansa ba kuma ba ba ɗorayinsa in za ka iya ka taimaka ka nemo min shi ya ce sai na kama hanya gun neman wannan yaron ina tafiya sai na ga yaron a kwance cikin sahara kwanin daji sun kashe sa ita sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ina dawowa da ne sallama sai ya karba sai ke tambaya ta ba kai bane mutum na nada su sai ke cewa ni ne sai ke ce masa ya labarin abin da na aika ka da shi sai ke ce masa wai da kai da annabin ayyub waye ya fi wani daraja sai ce ba shakka annabi ayyub ya fi da daraja shi annabin Allah ne sai ce to ya yake ya yake ya ya samu kansa lokacin da Allah ya jarrabe sa ya ce ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da sai da Allah ya yaba sai ce inna wajadnahu sabiran sai ce ni'mal abd innahu awwab Allah ce mun tarar da annabi ayyubu mai haƙuri sannan kuma Allah ce ma dalla da wannan bawa kai ya kai da in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kaji abin da annabi ayyubu ya faɗa sai ce masa ai wannan yaron naka da na je nema ga abin da ya faru na tarar da ƙwari sun yi ta a kansa kuma Allah ya masa wabati sai istirja'i bai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sai cika da kalmar shahada wannan bawan Allah ya kwanta an yi jana'izarsa shi wannan mutumin da suka yi fira da wannan mutumin da ya rasu sai mafalkinsa sai ke tambayarsa sai gansa bakin a aljanna sai ke tambayarsa ya ya tarar da rayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai ke bashi labarin cewa ai duk wahalar da aka sha a duniya duk abin da aka yi faru a duniyan nan ya rike ya zamanto khabaru kana labari ne a yanzu yanzu ba kuma mu ne an gaban goshi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala biye sila shine godewa Allah bisa nimar da Allah ya masa Allah ya ba su harshe na wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya me nake son yin nuna anan shine ka zamanto mai godiya bisa nimar da Allah ya maka a rayuwa kan ka yarda ka taba kushe wata nima da Allah ya maka ta rayuwa a lokacin da kai idan lokacin da matarka take kwalliya ka gani ka yaba ta wani bacin da yake a duniya bai taba ganin kowa ba a duniya kaga babanka kaga kannan babanka kaga mammanka kaga kannanta kaga kannanka kaga yayinka kaga ayyanka wani baccin da ya taso a duniya bai taba ganin kowa ba a duniya bai taba ganin kowa ba a duniya tsakaninka da Allah wannan ba nima bace to tun da ya taso bai taba jin wani abu ba a duniya bai taba ji ba haka Allah ya halicce su a kurmansa baya ji kaga ji ni'ima ce wallahi ba mu gane wannan sai Allah ya jarri mu cika wannan da bisa mushur wannan ni'imar shi yasa ya in kana son ni'ima ta dawwama to ka dinga wa Allah subhanahu wataala godiya ka zama to mai godiya wa Allah subhanahu wataala shi da Allah ce waja'alna lahum sam'an mun sanya musu ji amma ba su yi amfani da jin nan ba wajen abin da ya kamata in Allah ya maka ni'ima yi kokari duk ni'imar da Allah ya maka ka sanya ta wajen godiya aikin Allah ka gode wa Allah kuma ka yi amfani da ita wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne kawo Allah subhanahu wa ta'ala godiya idan Allah ya baka kunne kana ji Allah ya maka ji to yi kokari kai ka saurari abin da Allah yake so da wannan kunnen naka kada ka yarda ka saurari abin da Allah baya so tsegumi ne kar a ga maka gigara ce kar a yi da kai waka ce kar ka saurara duk abin da zai zamanto in ka saurara Allah zai iya tambayar ka a kai to kakka kuskura kai idanu ne Allah ya baka to kalli abin da yake mai kyau ga idanun Allah ya dace da mu Allah ce wa afida da kuma zuciya don su dinga tunani amma ina ba sa amfani da su wajen abin da Allah yake so sai suka amfani da waɗannan gabobin wajen samun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ke cewa fa ma aghna anhum sabruhum da ka jin su bai musu amfani lokacin da azabar Allah subhanahu wa ta'ala suka kace jin su bai da wani amfani a wurin su wala absaruhum haka kuma ganin su bai da wani amfani tunda ba su ga gaskiya ba ba su jidi abin da Allah yake so ba wala afidatuhum bi shay haka ma zuciyoyin su ba sa da wani amfani tunda ba su yi tunanin abin da ya kamata ba abin da zai fitar da su ba lakin kanu yajhaduna bi ayati Allah a lokacin suke jayayya suke karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yajhadun ay ma la yukadibun suke ka karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa haqa bihim ma kanu bihim wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai lake cewa kuma abinda suke suke suke ma izgili sai azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka a kansu abu suke gaggawa suke neman Allah subhanahu wa ta'ala yi musu da kuma sai Allah ya turo musu shi ne azaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su ya kewaye ya saukar da azaba sai wannan azabar ta kewaye su mata kusa da su a duniya Allah ya kare sai Allah ya ji ayar ta gaba ولقد أهلكنا حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات Allah ya ce, Walakad ahlakna ma haulakun min alƙura, hakika musu Allah in ji Allah ce mutanen makka wannan maganar Allah yana ta da mutanen makka a da to kuma wannan karatun ba da mutanen makka kada yake ba har da mu karatu ne da darasi a gurin Allah ce ahlakna musu Allah mun halakar da ma haulakum min alqura garuruwa suke gefe gare ku al'ummar da suke gefe daga maka irin su adawa irin su samudawa Allah ya ce mun halakar da su muka sanya duk abu da suka tattara muka roshe gidajen gaba ɗaya to to ba ba mutane maka ne ba Allah ya muta ya muta ya ma wa'azi a ta mu ɗan Nijar Allah ya mana wa'azi eh mu ɗan Nijar Allah ya mana wa'azi akwai abin da ya kamata ne mutum ya dinga wa'azuwa da shi amma wallahi ba kowa bake wa asuwa da shi misali in ka doka shekara bakwai kafin a yi a yi sakola akwai mutanen da manyan 'yan kasuwa ne haka ne amma yanzu fa ubangiji ya yi al'amarinsa kashe kasuwa suka sanya wasu kai ƙasa kashe kuma kasuwa sun sanya wasu suka yi sama wallahi wannan darasi ne ko kuma yasa darasi ne Allah yake son ya nuna wa al'umma cewa shi al'amari da hannunsa yake kuma shi in ya tashi yin al'amari ne to ba ruwa ne da wani ko wani ko ba ruwa ne da kana yin sa ko ba ka yin sa Allah yana ba wanda ma bai yi sa ba inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ita duniya Allah yana ba da da wanda yake so da ma wanda baya so sai ce amma wala yuti al-iman illa liman yuhibbu shi dai kan imani Allah baya bayar da shi sai wanda yake so to nan Allah yana jin hankalin mutanen makadan su gano yace wa laqad ahlakana ma hawlakum hakika musu Allah mun halakar da abin da yake gewan ku min alqur'an daga tsariyuka na daga garuruwa kamar irin adawa da samudawa dukkan san su wa sarrafna alayat Allah ce muka bayyana da ayoyi muka muka caccanza asali sarrafin al'ayat muka jujjuya nau'in azaba ka dubi kowane kowanne da irin yadda Allah ya masa azaba daga mutanen annabi hudu iska Allah ya turo musu ko mutanen annabi shu'aibu su kuma sana'ar su shine malam toye ma'auni su ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan kona suka yawa cikin al'ummar ɗan taga suka yawa zamanin annabi shu'aibu akwai manyan ɗan taga ma'aunin ba a cika shi annabi shu'aibu yayi wa'azi yayi wa'azi su ji ba to sai Allah ya kama su da wata irin azaba shine sai Allah ya sa magarin gaba ɗaya garin sai Allah ya kamar an yi shirkin garin zafi ne kawai kowa gumi yake ci ba sassauci kowa ya takura yake to me za a yi sai Allah ya turo wani iska wani girgije mai sanyi ƙarshen gari ko kun fahimta Allah ya turo girgije mai sanyi a ƙarshen gari to duk wanda sayi ya takura ma sai ya cikin wancan unar duk wanda zaki ya takura ma sai ya je cikin wancan unar sai da Allah ya fitar da duk mutanen banban daga cikin gari wanda aka mawazi ba sa ji sai Allah ya fitar da su sun haɗu gaba ɗaya sai Allah ya sanya wannan unar sai ta kuma wuta ta kone su gaba ɗaya shi da Allah ce wasarrafna al-ayat muka tattanza nau'in azaba da muke wa al'ummar gabata mutanen annabi annabi nuhu kuma ruwa ne Allah ya sanya ya ya halakar da shi mutanen asos a'alu na samudawa kuma su ma gashi na iska da tsahawa Allah ya musu tsahawa sai ga su suka wada suka suka suka kakkalle shi Allah ce wa sarrafna al-ayat ai muka tattanza nau'in azabar mu da wasu ƙarya taro Allah ce la'allahum yarji'un mun yi wannan ne dan fade su gano da game da abin da suke yi cewa ba kuma bakin Allah ya ga dama to Allah zai yi muku nau'i na azaba na musamman daban Allah ya kare sai Allah ya yi Allah ya ce falaula nasarhum alladhina ittakhadhu min dunihi qurban aliha ina ma aje allolin da suka riga falaula nasarhum alladhina ittakhadhu min dunillahi qurban aliha ina ma aje wa'incan mutanen da su mutanen annabi hudu da mutanen annabi salih da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi musa da duk wanda allah ya ba da labari Allah ce ina ma ina ma allolin da suka riga suna bauta musu koma bayan Allah su ba su agaci ina amfanin baɗi bare waɗannan gumakan da suke suke bauta ma da aka ce su bari su kasa bari su ina ma sun tasu suka ba su gudunmuwa suka kare su daga azabar Allah subhanahu wataala Allah ce kai bal dhallu anhum wallahi duk sun bace musu urbanin aliyar suke suke neman su cece su a wajen Allah suke neman kusanci su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce bal dallu anhu wa'annan ababen da ake bauta ba Allah ce wallahi sun bace musu duk abin da aka rika wanda ba Allah ba ana bauta ma to lokacin da azabar Allah ta sarka wallahi ta kai da yake shi ma baya iya amfanar da mutum da komi kadiba in annabin Allah zai ce wa a Fatima radiyallahu anha wa ardaha ya fatima ta binta muhammadin ya ke faɗi ɗayar annabi muhammad albace salini min mali ma shi'iti ki tambaye cikin dukiya ta duk abin da kike so duk abin da kike da bukata na kuɗi in ina da zan baki na saya miki zan saya in ina da amma ce wallahi wala ubni anki min allahi shay'a in aka je gaban allah ban iya miki komai wallahi in annabin Allah zai faɗi haka to malam akwai wani malami da zai fita a duniya ka rike shi wanda ba Allah ba a ce ma kai sallah an doke maka akwai na so fa an dage musu sallah akwai na so azumin nan ba sai sun yi ba akwai na su aljanna ba garanti gare su ba garanti wallahi akwai na su fa da su garanti kai ka ce kai Abubakar ne da Annabi ya ce masa Abubakar fil janna wasu garanti gare su to duk wanda ya mutu wani alƙawarin aljanna in ba manzon Allah bane wallahi ana zuwa kiyama dalla an sai ya bace masa ka ta nema ka rasa wala sai kaga su yi kura in ma ana kura sai sun yi kura Allah ce bal ballu anhu su riga su bace musu wa zalika ifkum wannan ai shine kiran ƙaryan su wannan ƙarya suke yi Allah ce wa wa ma kanu yaftarun da kuma abu da suke suke aiwatarwa na kirkire-kirkire na rikaye rikin wani abu wanda ba Allah ba ashe duk abin da ka rika wanda ba Allah ba idan Allah ya zo ya azautar da kai wallahi ba da zai kare ka ba Allah ya kare Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka anan ya kamata mu kwana amma gabanin nan muna cikin mun shigo wasu kwanaki guda goma ƙarshen watan Ramadan ko akwai bukatuwar a ɗan yi tambihi wa 'yan uwa domin a falkar da al'umma game da alfarrai da albarkar da ke cikin wannan kwanakin mafiya yawan mutane suna shagaltuwa sannan kuma galiban kuma 'yan uwa suna fita amma kuma to sai zamanto irin yadda manzon Allah ke cewa so da yawa mutum zai tsaye cikin dare da sunan ibada amma a wajen Allah baya da komi sai farcin da ya jiya to Allah ya kare mu ɗan uwa wayannan kwanakin guda goma na ƙarshen Ramadana kwanaki ne da ittifaki na malamai cewa ba wasu kwanaki dare rai da suka tara alharrai kamar su daruruka ne masu tarin alkhairi da albarka kaga da cikin wayannan kwanakin guda goma aka saukar wa manzon Allah da Alƙur'ani ɗaya kenan ko cikin wannan kwanakin ne Allah yake zartar da al'amuransa ake dilakin shekara arzikinka na wannan shekarar mai zauwa daga ramadana zauwa ramadan a wannan kwanakin ne Allah yake ba da birjikinka ga mala'iku a wannan kwanakin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya in ka dace da ibada cikinsu akwai daren da in ka dace da yin ibada ciki to sai mutum ya shekara tamanin da uku da wata hudu da 'yan kai sannan zai dace da irin abin da ka dace da shi ashe akwai bukatuwa zuwa ga mutume da hankali game da raya wa'annan dare rayin musamman ma da tahajjudi wanda shi ne aka fi so a wannan kwanakin idan aka ce tahajjud jama'a ta bambanta da tarawih kuma ta bambanta da qiyamul layl tarawih daban qiyamul layl daban tahajjudi daban at-tarawih shi sallar da ake yi bayan sallar isha'i shi ne tarawih mun bayyana sallar da ake yi bayan sallar isha'i mubasha ana idawa a za a yi tarawih ko to wannan kuma annabi sallallahu ya kasance yana yin guda biyu ko ya raka'a takwas kin ma duka ta ya raka'a raka'a hudu tare ya sallame ba ba tare da yayin zaman tahiyya ba qiyamul layl kuma ana yin ta ne daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare amma tahajjudi suka ce shine sallar da mutum zai yi bayan ya kwanta mutum ya kwanta zaka in kana da inda niyyar tahajjudi zaka tashi za ka yi a wannan dararayin to ana bukatar mutum ya dan samu ya kwanta ka yi kwana ka falka lokacin kai tahajjud amma idan mutum ya yi tazarci bai kwanta ba sai ya je to kiyamu laili sai ya bai tahajjudi ba ina fatan mun fahimta saboda ka san na daga cikin abu mafi girma mutum na cikin kwana ya yanke barcin ka tashi saboda Allah ya fi komi girma ya fi komi wahala ina fatan mun fahimta to akwai akwai abin da ke faruwa na na kurakurai wanda su muke so mu yi ishara a kansu saboda rashin kada a abka a cikinsu akwai malamai sun yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi wannan gabar ta ta ta tarawih ta qiyamu tahajjudi daga ciki akwai wani littafi da wayo da ke ya rubuta da ake cewa tanbihu ahli siyami ala akhta'i muta'alliqati bi salati al-qiyam bi salati qiyam wanda yana tambihi ne ga yan uwa akan kurakuran da ake wajen tsayuwar dare a cikin watan ramadan idan takaita akan abubuwa guda biyar manya manya nake hangowa cewa kuskure ne da muke aiwatarwa kuma Allah ya babu ikon Allah ya babu ikon gyara ba abu na fari yan uwa daga cikin abin da muke na kurakurai akwai rike ƙur'annai bayan liman ana sallah a tahajjudi ba da bukata in dai ba akwai bukatar hakan ba to kawai in ka zo ka gungume hannayen ka shine yake sunna ina fatan mun fahimta ka saurara kawai miye bukatar sai ka in kana bukatar ka koya ka je makaranta sallah ka zo sallah za ka yi shi liman ba laifi dan ya doka ya ya karanta amma duk wanda ba shi ba inda ba fatihi ba za ka yi ba liman gan ka dinga ya ce wani ka dinga bi rike min saboda kurakurai to in ba haka inda ba dan bukata wato ba a bukatar haka abu na biyu shine isti'malin sauti a hana mutane kwana wannan kuskure ne a sanya mikro a waje wani bai da bukatar mu gane fa wannan sallar da za a yi sunna ce ba wajibi ba sunna ce ba wajibi ba suna ce mu'akkada an kwadaitar a kan ayi to amma kuma akwai mutanen da shi wala adabi da lafiya wani kuma su daukar sun yi mai allura ana son ya kwanta kuma kun sa sautin rigirigi eh ko hana masa hutawa abin da yafi alkhairi shine a tanaita in al'ummar masallaci za su ji ba sai an sa lasfiyika ba shine mafi a'ala in kuma ba sa ji sai an sanya to a rage sautin shine dacewa kuma shine sunna saboda kada ka je wajen neman lada ko ka ɓaci ladarka da duk wanda ka hana ma barci saboda sautin kiyamun da wallahi ka yi a wajen Allah duk wanda aka hana ma ya kwanta ya huta saboda kiyamun da wallahi ka yi a wajen Allah ina fatan mu fahimta kuskure na uku da muke yi shine kokarin a ce sai an sarki alkur'ani mai girma wanda sai ya sanya kuma ba a mura'atin abin da ya kamata a yi mura'ati na tadabburi ita fa sallar qiyamul layl abin da ake da bukata abu guda biyu ne abu na fari yawan tsayuwar a tsayu a jima tsayin a tsayi sannan kuma a jima cikin sujuda to shi shi ake da bukata a yi sujuda doguwa da rukuni dogo kuma a yi tsayuwa dogo wannan shi ne ake da bukata kuskure na na hudu shi ne tsawaitawa wajen addu'a kuskure ne kuma bidi'a ne bidi'a ne a tarawihi ko kiyamun lai a ja doguwan addu'a sai kuma kuskuren da yake ya fi wancan muni shi ne rera addu'a da ake a cikin sallar ta hajji bidi'a ce bai zo ba a sunna ana rera ta ba a mila ta kamar karatun alkur'ani mu rike da kyau masu ba da tarawih ba a mila du'a'in da ake kamar qur'ani ana rerawa shi ne zance mafi inganci na na malamai na duniya kada ka cewa wasu malamai na duniya suna yi kuskure suke aiwatarwa malamai su riga su yi rubuce-rubuce in kana so ka je ka karanta ka gani an riga an kare an tattauna akan wannan matsalar tinti da an wuce wannan tambihi ne don mu gyara sai kuma abu na ƙarshe ya kuwa in za mu je kiyamun laili ko ta tahajjudi to kowannen mu ya je da niyyar gyara da niyyar yayi ibada ba dan wata manufa ba za ka ga wasu matasa ana zuwa kos za ka ga mutum ya yi kos a istati ya su sun tafi kos ya dauko hoton nan biyar da dan liftar ciki ya sanya ba kake nuna ba wannan kuskure ne sannan kuma wallahi duk wanda ya san ya wanda mutane alƙawari to ya shirya dan billahi alladhi in mata sun shirya muku matasa eh tunda ba ku da niyyar fitowa zuwa aure ko sai dan karan uban mai saki to wallahi sun shirya daga ba mamaki araba kana cikin da za ka sunaka wajen Allah Allah ya gafarta ne sanya mu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh